أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, alhamdulillahi muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba wanda a jiya mun kwana a aya ta 70 daidai a cikin suratu sadi wanda za mu tashi aya ta 71 wanda Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa a in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqalu lahu sajidin wanda za mu tashi ne daidai kissar da Allah da suke ke karanta muna ta halittar annabi Adamu alaihi salatu wassalamu wanda yake shine baban dukkanin haram baki ɗaya duniya wanda shine Allah zai karanta muna a kissar shi a cikin wannan wuri wanda kuma dama da mun sha karatu kisoshin nashi a can surar da suka gabata mun yi shi a cikin suratul baqara mun yi a cikin suratul arafi kuma mun yi a cikin suratul hijri sannan mun yi a cikin suratul isra'i kuma mun yi a cikin suratul kahfi sannan yanzu gashi kuma mun kawo ga wannan sura ita ma za mu karanta saboda haka kisoshin sun zo a cikin alqur'ani ko can wanda shine a yau za mu tashi gare ta wanda in ba manta ba loka cikin waɗanda muka yi a shekarun suka gabata mun karanta cewa allah maɗaukin sarki ya gaya wa mala'iku ne yake ce masu inni ja'ilun fil ardi khalifatan ya ce zan sanya halifa na a bayan ƙasa yake gaya mala'iku wanda su ku mala'iku sai suna kallon watan ɗan adam idan ya zo a duniya zai iya yin banna da aikata ayyuka waɗanda suke na ba daidai ba suke ce wa ubangiji maɗaukin sarki ya ubangiji a ta ji alfiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak suke cewa ya ubangiji zaka sanya yanzu a cikin ƙasa wanda zai rika yin banna yana zubar da jini a cikin watan ita ƙasa din nan da to shine Allah maɗaukin sarki ke ce musu ai ni na san abin da ba ku sani ba saboda haka Allah maɗaukin sarki ya san wata hikima wadda ya aje a cikin halittar ta shi annabi adamu alaihi salatu wassalam wadda a su busan din ba to kashe Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam domin kuma Allah ya gwada ma mala'iku shi Allah madaukakin sarki yana da sani wanda yake ya bambanta da sani na kowa kuma ya san duk abin da zai faru ya san duk yadda abin zai kasancewa to shine sai bayan halicci annabi adam aka ce da ƙasa ne aka halicce shi wanda aka ebo kasar an ci kuma kasar ba kala ɗaya ba ce an ebo da waccan da waccan da waccan ne aka haɗa aka halice shi wanda shi ne dalili wanda aka ce jama'a halitta ɗayan nashi sai suka zo da siffofi kala daban-daban saboda kasancewar ba kasar kala ɗaya ba ce sai ka ga wannan balarabe farin shi ya bambanta da na bature a cikin ɗan afirka baka wata an ka tomin ma haka nan haka dai da sauran dun nau'o'in mutane da a cikin duniya sai ka isko kowanne akwai inda suka bambanta wannan aka ce saboda kasancewar kasar ba kala ɗaya bace daban-daban ce aka iba shi yasa sai mutane suka zamo da sifa kala-kala ɗin sannan ruwan da aka fama shi ma aka ce ba kala ɗaya ba ne wanda shi ne dalilin da ya sanya su ma ɗan adam sun ka zamo da ɗabi'a daban-daban shi ma sai ka isko kowanne da tashi ɗabi'a daban wancan ka same shi mai ɗabi'a mai sauƙin hali wancan mai wahala hali ga sunan dai daban-daban haka to shine Allah ya rice annabi Adamu alayhi salatu wassalam wanda bayan an halice shi sannan Allah ya sanya mashi rayuwa bayan haka kuma sai Allah madaukakin sarki ya kira malaiku yake don ya gwada musu cewa to shi Allah madaukakin sarki shine wanda yake da cikin sani kuma ya sanya wani abu a cikin shi annabi Adamu din wanda ya bambanta da na kowa ma'ana da nasu ne wajen ilimi kenan to shine sai Allah ya tara musu waɗansu abubuwa da yawa wanda malamai suna cewa kamar dukkan wasu al'amura ne waɗanda mutane za su yi amfani da su a duniya gaba ɗaya su ne aka tattara sunayen abubuwa daban-daban na kayayyakin aiki ma'ana wanda ake aiki da su yau da kullum irin abin da ya shafi irin tukunyar da wani abinci ko cebur ko kwashe ko galma duk dai abubuwa ne haka wallahu da ya alam amma dai malamai sun yi magana shi dai Allah ya faɗa cewa wa allama al'adama al'asma'a kullaha Allah ce ya sanar da shi sunaye da yawa ko su din ne ko ma ba su bane ko dai menene Allah ya sanar da annabi Adamu din to sannan ya ce mala'iku an bi uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqina to ku bani labarin waɗanga abubuwan in dai ku masu gaskiya ne cewa ba zan halicci wani wanda ya fi ku ilimi ba a bayan ƙasa ba to ku zo ku gaya man sunayen waɗanga abubuwan to shine da ma an sani mala'iku ba su saba wa Allah madaukin sarki na take suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya ubangiji dama mu ba mu da wani abu wanda muka sani sai wanda ka sanar da muwa sarki ya tabbata gare ka to shine Allah ya ba annabi Adam umarni cewa to kai Adamu an bihim bi asma'ihim ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan din wanda aka ce shine ya gaya musu komai wannan shine kaza wannan kaza ne wannan kaza ne bayan ya gama gaya musu ne sai Allah ya ce to duka usjudu li adama duk kuma annabi Adam su da wanda zamu karanta cikin wannan sura ayat kawai ya ba su umarni ku yi sujada ga annabi Adamu wanda aka ce fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana lil kafirina a shi dan shi kadai ne ce ba zai yi sujada din ba wanda karshe sai ya zama daga cikin waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda dama shi shi dan ko can tare ki da mala'iku din wanda tare suke bauta ma Allah madaukakin sarki a sama wanda ma ana cewa yana ba da mukami a cikin su suka su mala'iku shi shi dan a wancan lokacin din wanda an ce ya shekara za ta kai kusan 80 yana ibada shi shi dan din yawwa ana cewa dawafi ma daya ya dawafi ya kai dubu goma sha uku dawafi kawai amma wannan da yake da ma shine ita shari'a ta Allah ce yanzu wanda shekarar irin wannan gana kamar yadda malamu suke faɗa din amma an kawai gari gashi ya zama shi a shugaban batun duniya gaba ɗaya kaga shi yasa in mutum yana yawan ibada kada wannan abin ya rude shi shi ke ya dauka ai shi dole dole da sai sai ya cika da imani ba dole kai dai ita addu'a ka tarkon Allah in tun daga shi muna ji annabawa ma yadda suke yi ko tunda bana ji annabi Musa bar kanshi ko yana addu'a rabbi kad atashini min mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman addu'a zaka yi Allah ka sa mutum na musulmi kuma annaba to kaga duka wannan karantawa ce Allah wanda yake kawo mana din to shine karshe shi da yake yin sujada din nan to shine karshe Allah ce to shikina fakhruji min hafa innaka rajim fita yanzu daga aljanna ko daga sama din kai yanzu ba ka ba rahamar Allah gaba ɗaya kwata-kwata sannan karshe ma har yake kamar yadda zamu kanta shi ma dai wannan ayoyin yake ce mu ubangiji mu dauke sarki ya nan tsaye da girman ubangiji din sai ya halaka da duzuri a annabi adam wai kaga malmakin a ce wannan abin da ya faru da shi da ubangiji mu dauke sarki ladabi yayi ya tuba a ka ji ma shi har karin wani girman ka yake har ma sai roki Allah ce to rabbi abinda nake so a fa anzuni ila yawmi yub'athuna wasu ya ce amma jinkirta bai kan ma a kashe shi kan mutuwa ta ɗauke shi a bashi har tashi alƙiyama gaba ɗaya wai don ya samu dama ya ɓanna mai yawa kaji abinda ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya samu rayuwa mai tsawo domin aikata ayyuka na alkhairi masu yawa to shi sai zan ba haka ne yake tunani ba a'a shi abinda yake magana ta yanda zai samu da ya ɓanna mai yawa a bashi har tashi alƙiyama gaba ɗaya to shi ne Allah ce mai ba komi an baka amma ila yau mai lokacin ma'alumi ne zuwa lokaci wanda yake sananne wato shine sanda za a busa kawo kowa ya mutu kai ma sai ka mutu wanda shi yasa malamai suka ce ya ce a bashin ya tashi a kiyama wai don dai kawai sai dai a game da shi shan lahira ba sai ya mutu ba shi ka gane yawwa ba sai ya ji wannan a wanda aka ji na wahala mutuwa din ba to Allah za ya ma wayo banda da yawa da shi dan to shi ne Allah ya ce mishi ai sai dai a baka zuwa ila yawmil waqtil ma'lum ba ila yawmil yu'asuna ba ila yawmil waqtil ma'lum dai zuwa lokacin nan sananne wanda kowa zai mutuwa kai ma sai ka mutu kajiya ne wanda a shine ya zama haka wanda karshe kaga shine wanda wannan halitta ta zamo annabi adamu sai Allah madaukakin sarki ya zama ya bashi daraja ga su mala'iku din sannan kuma shi dan ya samu shi kuma a wannan zamiya saboda girman kai da yayi da rashin kunya ga Allah subhanahu wataala wanda a ce wai an wuce ma da wani manzo ne ake yin jaya a da Allah ne yake jaya su mutum subhanallah to wannan a kissa da ma tana dauke da abubuwa sosai da gaske wanda ko can duk abin da zaka ji Allah yana faɗa ba wai yana faɗi ne ne haka nan kawai kara zube ba a'a yana faɗi ne ne don ɗai ya zama matsayin wa'azi ne ba wani abu ba wanda karamci misali ana iya ɗaukar abubuwa guda biyu masu muhimmanci wanda suna da yawa amma karamci karamci kwarai a ɗauki muhimman abubuwa guda biyu misali na farko shine wato kisar tana gwada muhimmanci na ilimi wanda muhimmancin nan na ilimi wanda shi yasa malamai suke faɗa kuma shi wa radiyallahu anhu ya kawo shi a cikin littafin shi na tafsiratul anani fi annal ilma huwa imam wanda yake cewa da akwai wani abu wanda Allah zai zai nuna fifikun annabi Adamu bisa ga mala'iku to da da shi Allah zai yi amfani da amma sai ba amfani da komai sai aka amfani da ilimi ta hanyar ilimi ne shi annabi Adamu ya fifita bisa ga su mala'iku har Allah ya ce ma duk su mai sujada ta gaisuwa gaba ɗaya saboda ya zama malami gare su kaga in ba don muhimmanci da ilimi ba kaga da sai Allah ya fifita shi da wani abu daban wanda ba ilimin ba to amma sai ya zama da ilimi ya fifita su ya gaya masu abin da ba ku sani din ba to kaga aka ce wannan yana gwanin girma da kuma daraja ta ilimi da kuma su kansu masu ilimi din sannan bayan wannan kuma yana gwadin watan a watan har yanzu matsala ta abin da ya shafi a hassada shi kuma muninta saboda za mu karanta na wajen abin da shi dan da yake cewa da Allah ya tabbe shi me yasa ba za ka yi sujada ba ga wanda na halitta ba sai yake cewa ai abin da yasa shi ba zai su daga shi ba saboda wai shi ya yi annabi adam don me yace don shi annabi adam an halicce shi ne da ƙasa shi kuma an halicce shi ne da wuta saboda haka ta yaya za a yi shi da an halitta da wuta ai wuta ta fi ƙasa saboda haka shi kuma ba zai yi su daga ga annabi adam ba tun da an halicce shi da wuta kuma wuta ta fi ƙasa in mun zo can gaba in na manci a tuna bane zan yi magana fifikun ita ƙasa ɗin bisa ga wuta ne cewa lallai abin da shi ne faɗi ba gaskiya faɗi ba yawwa da yake kallon cewa wuta ta yi ƙasa to ƙasa ta yi wuta muhimmanci a saboda haka sai ce ba zai yi ba saboda girman kai wai shi yana ganin an rigya halitta annabi adamu an rigya halitta ta bisa ga annabi adamu shi annabi adamu yanzu an kalice shi bayan yanzu an kalice shi kuma gashi shi watan ya zamo yana ganin abin da an kalice shi ya yi wanda an kalice annabi adamu da shi muhimmanci ya ce ba zai su daɗin ba sai aka ce kaga nan shidan ya yi wa annabi adamu hassada kenan na Allah ya fifita shi bisa gare shi wanda shi yasa malamai suke cewa a sama babban abin da aka fara watan saba ma Allah da shi kenan da ba hassada a can sararin sama da ma da shi aka fara wai ma'ana don a san girman hassada tana da muni matuƙa da gaske da ita aka fara saba ma Allah madaukakin sarki a cikin sama don da ita shi dan ya saba ma Allah maraukin sarki saboda ya halicci annabi Adamu ya fifita shi bisa gare shi ko ba zai gaira shi ba ba zai girma shi ba to wannan sannan ake cewa abinda zai kara gwada mana ita hasadin nan munin nan nata ko da a nan kasar shi ma da ita an ka fara kusa a Allah shi ma aka ce kabilu shi da habilu ai kaga duk ƴaƴan annabi Adamu ne wanda annabi Adamu sadda ya taho duniya a lokacin duk duniya ba gidan kowa sai na shi shi da an mai gidan duniya lokacin saboda haka ‘ya'ya na in za su yin aure ba gidan za ta wuri aure duk gidan wurin da akwai duniya saboda haka ƙarshe sai dai duk ‘yan uwansu da suka aure don haka sai zan a wannan sai dai ana bambantawa ne an ce ita sai da hawa wani tana haihuwar ‘ya'ya guda biyu ne da mashi da namiji haka take haihuwar su don haka sai ana bambantawa kawai wanda an ka haife su da shi da wannan matar ba su za a ɗaura masu aure su ba sai a bambanta da wancan cikin ɗin an gane sai a ɗauko namijin wancan ciki a ba macen wanga shi kuma namijin wancan a ba macen wancan shi kuma to haka aka rika yi din to wannan shine abin da ya kawo rikici tsakanin shi kabiru din da habila a wanda shi kabiru din yayi wannan zalunci ya kashe wannan dan wannan shi habilu din wanda saboda ƴaƴan nasu aka haife su to ka gani don ba lokaci guda aka haife su ba da shi kabiru da habilu ba ciki guda suka fito ba ka gani an hada an yawan gana ne guda awwan wanda cikin su kuma ka gani ga ka'ida kowanne kaga yanzu wancan zai aure ya uwar da an ka halicci an ka haiwa can da sha da shiya to sai aka samu cewa shi kabilu sai ga cewa wanda an ka haife su tare da shi da ita ta yi kyau wanda an ka haife wancan habilu tare da shi shi kuma ba sai kyawun ta kuma kaga yanzu ga shi hurhuri zai ko tunda kowa zai aure ta wancan ne to shi ne ya ce shi ba zai yadda ba annabi adam ya yi ko doka ce tunda aka Allah tsara ba ya ce shi san ba zai taba yadda ba to shi ne don haka shi sai dai wanda an ka haife su tare shi ita ya kaso to shi ne aka zo annabi adam aka ce lokacin ya ta yi wurin aikin hajji ne a kawai sai kashe shi habil din kamin annabi adam ya dawo sai isko ya wani aika aika to shi ne wanda ake cewa ba shi yasa yanzu duk duniya yanzu duk sadda wani zai kashe wani to ga ka'ida shi da ya fara yanki sa duk duniya gaba ɗaya sai an bashi nashi kaso saboda shi ya koya ma duk duniya kashin kai gaba ɗaya saboda shi an na farko kashin kai da an kai wanda kaga ina jin yanzu ka kawai dina yana tsawarar lahi Allah kiyaye mu sai yanzu ai kaga ai abinda ke ciki na kasuwar duniya yanzu kenan ko wanda zubar da jini ne kashin rayuka kashi kashi ga yana wanda an kai inda ma rayuka ta dabbobi da kwari ta mahidar da muhimmanci yanzu don da yanzu in ka duba yanzu sai kaga yanzu ko ina abin nan kaga kaga irin yara suna bugun kadangaru suna kashewa ai yanzu da baya kaga haka amma ga mutane su aka yawa bugu ana kashewa Allah ya sauke mana Allah ka mana sauki Allah shi yayi mana to saboda haka kaga sai ya zama duk wanda zai kashe wani a yanzu kuma har duniya ta kare to za a rubuta mashi nashi kamisho saboda shine farko wanda ya koya wajen duniya kisan kai me ya jawo haka nan sai aka ce hasada ce saboda yana jin zafin cewa zai auri dan uwa ne zai aure waccan wadda ta fita shi kyawu kaga kenan a sama shedan da haka aka faro wannan hasada anan kasa shi ma da ita aka fara wannan kuma ana cewa wato ita irin wannan ta hasara nake magana wai wani ciwo ne wanda ba ya warkewa duk wanda a da shi ba ba wanda za a yi warke shi saboda shi ko wanda lokaci abinda kaka tunani kai ta yayawa ne ya rasa ta yayawa ne shiga mugun hali ta yayawa ne shiga kunci da takura ko ma ya mutu gaba daya huta misali to shi ko Allah yanda yake iya tashi shi kuma wancan din da kaka ma wannan din sai Allah ya tab duk abinda ba ka so ka gani gare shi din sai Allah ya taba shi ne kaga ciwon ka kullun karawa kake kenan ko kaga faran zai warkewa kenan sai zama ciwon kullun karawa kullun kana ta kara ganin abin da baka so gare shi shi yasa ake cewa wata rana wata mata ta zo ne manzo Allah sallallahu alaihi sai tana yabo ne tana cewa tana mai addu'a tana cewa Allah ya tsawaita rayuwar makiyanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabai suna ganin ga irin banna fata kai a za ta cewa waɗanda an makiyan annabi amma Allah ya tsawon rayuwar su su dogon rayuwa suna ganin ta yi laifi sai ce a'a ai ba haka bane ai abin take nufi wai Allah ya tsawaita rayuwar makiyan manzon sallama don su ta ƙara ganin ci gaban da annabi za su na ƙara jin baki ciki su kuma a shi ne ma'ana to kaga shi sake cewa ciwo ne wanda bai mulkiwa kuma kaga abubuwan duk hanyoyi da yawa ga shi na yanzu ya zama ruwan dare shi ma ko za a ganin wannan abokin wanga ne na kasuwanci wuri guda ake kila ko shagon su yana jere da juna ko kuma sun fara kasuwanci tare ko kuma dai a'a wancan ya samu ɗaukaka na kasuwa ta wancan kuma bai samu ba sai ka isko ƙarshe an samu rikici sai kaga mutum ya zo ya samu watan a yana ta fama da shi da wancan ɗanwa yana ta jin zafin menene abin da ya sa don me ya sa wani ya samu abu kaza to kaga wannan jayya ne da hukuncin Allah madaukakin sarki wanda yayi sannan bayan wannan kuma sai kaga cewa a in kuma a harka ce ta mulki shi ma haka sai kaga a wajen mulki sai kaga mutum watan ya zamo a wancan yana neman mulki wancan ma yana nema to shi ko Allah shine yake bayarwa don haka in ya gada ma ba wancan to shi kenan shi din nan kurin ne za a ba to amma ƙarshe sai kaga cewa wancan yana in Allah ya ba wancan to sai kaga kuma cewa wancan yana jin zafin me yasa Allah ya ba wancan din shi ma ƙarshe kaga ana ta kokarin wancan ma har yana kashe wani markun gurin kuma kaga an shayin wannan ne sai kaga cewa ma suna kashe juna saboda wai kwadan abun duniya da mulki saboda ya taya Allah zai ba wancan shi ba shi ya samu ba to kaga dukkan su waɗannan haɗura ne ba ƙanana ba in ma akan abin da ya shafi lahiya ne wani saboda lahiya kaɗai masu ɗaya zahinka saboda Allah ya baka lahiya kana hita ka ce ka nemo dan harkokinka newar kullum sai dai kura bai tsore ba shi kaga duk irin waɗanda su ne wani ma sai ka isko kila karatu ne so ka tashi tare su kai karatu la'alla ko na boko ne ko na addini ne in na boko ne misali sai a ce sun yi digiri tare kila ko sun ma doctorin tare misali ko master ya danganta dai amma sai ga wancan ya samu ɗaukaka ya samu aiki babba shi ko sai ga yanzu ga shi kuma ana nan dai har yanzu ana ta fama to shi ma sai ka ga abubuwa su biyu baya yana cin zahin tare muka yi karatu da wani amma ya samu aiki ba wani ba samu ba in ma karatu ne irin wanga shi ma haka da addini shi ma da yawa za ka samu haka sai ka ga wani abin da ya ka ɗauka ai tare muka fara karatu da wani ko kuma ai ko da ya tashi ya isko ina karatu amma kuma yanzu ya cin mani ya ma fi ni ya wuce ni saboda haka duk hanyoyin da mutum zai bi ta yanda zai ganin cewa wai ya ya bata wancan din shi yake ta bi to suna nan dai hanyoyin da ake sai na sanu suna nan da yawan gaske wani kawai dai sai ga ma wani abin da Allah ya hore wani ba ma wani abu ne mace mai wanda ta kara kara da yawa ba amma kuma sai ka ga ya tsare wani ido shi abin da ya kaso ya ga wannan bai da komai ya sanna haka to wannan duka dabi'u ne waɗanda suke miyagu wanda abin da hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa duk wanda yake ita wannan hasada din ita wannan hasada yake cewa innal hasada innal hasada ya aqulul hasanati yace iyyakum wal hasada fa innal hasada ya aqulul hasanati ina maka kashi da yin hasada din nan saboda ita wannan hasada duk aikin ka na kware na ibada gaba da cin shi take duka to kuma abinda abinda yake faruwa kuma gare ta karshen ta duk sanda za a yi ta kuma shi mai yin ta ba sanda zai ci nasara shi kuma to yanzu kuwa wana shi dan wai sanda yau ta ya ci wani sanar to balle yawa kaga bai sun faruwa yi kuma babba hasara ta gaske ko tun da shi ya zama shi ajja shi a shugaban duk halakakon duniya gaba ɗaya duka ne ya zama shaka saboda yawa annabi adamu hasada wai annabi adamu ya halice shi yanzu tun da ya halice yanzu an ba shi daraja kuma sama da shi ya ta yaya shi da ya bi shekaru da yawa da daɗewa yana ibada ga Allah amma yanzu lokaci ɗaya shi kuma sai ya samu matsayi sama da shi ya Allah ya ce ya gaida shi ya ce ba zai gaida shi ba saboda girman kai wai shi abban ba subhanallah to kaga bai ci nasara ba yanzu shi ma wannan kabiru din da aka yi magana shi ma aka shi ma haka tun da karshe haka ya mutu aka ce matan ya koma daji ma ya ware shi kadai amma bai ma su shiga cikin mutane gaba ɗaya kwata kwata bai su shiga cikin mutane to kaga ai haka ya mutu san wulakanci kuma gashi karshe ga sakamakon wanda ya samu duk sanda wani ya kashe wani shi ma yana da kamishi gane kaga ba karamin faduwa ya ba to yanzu duk ka ɗauko ka gangaro zuwa ga duk sannin annabawan da aka yi baki ɗaya ai kafiran da sun kai zamani waɗanda annabawa me ja musu ma duk hasa da cifa duk mu aji sauran annabawa baki ɗaya dukkan su sun fi mun sani duk abin da ya faru irin su annabi yusufa ko ai duk an ji abin da ya faru ga yan wane ko da sauransu ko yan wane da gida cikin gida guda ya komi amma me yasa saboda sun kalli cewa ya yi wannan mafarki da ya yi ya gaya babansu ko baban nasu ya gano lalle matsayi ne zai samu da daraja sama da duk sauran ƴan yannan nashi baki daya hayar ce mai to ga ya gaya ma kowa in kai musu haka nan fa ki dole kai da za su mamaki shi in ka gaya musu amma duk da haka nan ga abin da ta faru sun kai tabi haya za a suka shi da sauran su ne amma shi ko Allah ya riga shi abu ne to sai abu ya faru ba karshe da annabi Yusuf Allah ya shi da sauran duk annabawan da aka yi kafirin su ruwan da ta ja musu in ka dawo ga shugaban su gaba daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai kaga su ma alqur'ani haka Allah ya gaya mana ko ya gaya mana dalilin da ya sa su kafiran makka su abu jahalin su abu lahabin utubatu bin rabi'a shaybatu bin rabi'a walid bin mugira ukubatu bin abi mu'ayyid sun duka wannan kafiran gaba ɗayan su sai ka isko abinda Allah ya da su da ya guda madina gaba ɗaya sai Allah ya ce abin da ya sa sun ka kiyarda da manzo Allah hasadan min indi anfusihim saboda hasada ce suka wai ya taya ya manzo Allah zai tashi maraya da shiya ba ya da kuɗi kuma yaro ne ɗaya ke gare su amma kuma a ce shi annabi ba su ba ba za su yarda ba kaga su ma da sun kai ta ja me ja musu su ma ƙarshe kaskanta da walakanta to shi yasa zama babban wa'azi da shi yasa ka ji duk inda ka ji Allah yana yawan nana ta abu to akwai abubuwa cikin shi matuƙa da gaske in za a tsaya a yi nazari da tunani ƙwarai da gaske za a gano a shekaru a cikin shi mai yawa yanzu na kaga abubuwa ne guda biyu kawai mun kai magana kansu guda biyu kawai muhimmanci na ilimi wanda kisa take gwadi da kuma haɗari na ita hasada ɗin wanda take gwadi tun daga shi shi shi ɗan abin da ya ja kenan wanda ita hasada ita ce wanda ya yi wanda ta jawo mashi abin da ya jawo tsakanin shi da watan Allah ɗaukin sarki to kaga shi kenan wannan kisa don mun ji Allah yana yawan nanata ta a cikin alkur'ani ba wai haka ne kawai ake faɗi don ɗaya kullum dai a ji cewa ai shi ɗan yayi kaza ya kaza ba a'a kuma yanzu duk gaba ɗaya ka duba ga irin ƙarshe sakamakon da shi ɗan ya samu wanda in ka diba sai ka ga cewa watan dukkan annabawa a dukkan mutane yanzu duk wani yaro wanda zai tashi a yanzu sanda zai fara koyon karatu kaga tashin warin koyon karatu ne na farko abin da za a fara mai da shi ba to ya fara korawa da tsohon banzanci da ya zo ɗaya auzu billahi fara korawa yaro ko shi aka fara auzu billahi min shi ɗan da jimi kaga sakamakon da ya samu saboda ya yawa annabi adam a da wannan sai ya zama duk yaron zai fara koyon karatu fara la'anta shi tukun tsaye to kaga shi yasa wannan ne a dole ne gaskiya sai shi zaka ga manzo Allah yake Allah yake bashi labarin cewa ya rika roƙon Allah wa min sharri hasidin idza hasada ya rika roƙon Allah ya kare shi daga sharrin hasada a mai hasada a duk lokacin da bashi hasada din to kaga ashe kai dai abin da aka so ka wanke zuciyarka tsakaninka da Allah kuma kai ba kajin zahin kowa ya samu wani abu don ka san hasada kala zuci ba akwai wanda shi abin da yake yi ta hasada da yake yi shi son yake yi in wani abu ne Allah ya baka na ci gaba ko wani abun duniya ne wanda Allah ya gode maka ko Allah ya baka da abin da kake harkokin ka na da kullun to shi abin da yake guri wannan abin da kake din karata shi abin ya dawo gare shi na ɗaya kenan akwai wanda shi ko ba wanda yake ba a shi bukata ta inda ya karata shi ko bai samu din ba ko ba gare ya dawo ba to kaga ya kama da ke na ko shi abin ya baro shi kuma bai dawo gare ba shi inda ya karasa kai bukata ta biya wanda kuma wannan da yawa shi ne za a gani yana ta jawowa sai ka ga mutane suna ta bin hanyoyi na sihiri tsafe-tsafe suna cutar da yan'uwa suna kashe yan'uwa su junansu gaba daya a kan saboda wannan abubuwa kaga a kan duka waɗannan abubuwa su ne suke faruwa za ka samu kuma sai ka isko jama'a ga sunan ba maza ba mata ba su bangare bangare harka ta sada sai ka isko ko ina yayi yawa tsakanin mutanen gari guda ne sai a samu waɗancan ya Allah ya ɗaga shi ya samu wata danja ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mulki sai ka isko sai ya samu wannan suke masarauci yan a cikin gidansu ma ne wani Allah daga wani shi ma siyasa ma haka nan yan a unguwarsu ne wani shi ma haka nan in ma a ƙasa ne duk gaba ɗaya misali duk sai a samu haka nan ko sai a ce misali kawai duk ƙasar Najeriya gaba ɗaya wani ya samu abu kaza yana dai da wahala a ce wani abu ne wanda yake mai daraja mutum ya same shi ba su ya samu wannan matsalar ba zai yi ba shi yasa Imam Suyudi rahimahullahu shi ya zo yana ta lissafin ni'imomin da Allah ya mai yana godiya ga Allah ya ce shi ya gode ma Allah ya ce shi daga cikin ni'imar da Allah ya mai lokacin da ya taso da harkokin shi da karatu ya ce ya fuskanci hasada mai yawan gaske wasu cikin nema ya karisa ba ba maka gani yawa shi godiya ka ga Allah Allah ya mai nema saboda ya ba shi to kuma ƙarshe sai gashi ba musulmi ko sai gashi aka kai da wuya ka samu wani bangare cikin ilimin addinin musulunci wanda bai rubuta tafi kai ne ba littafin ɗan ruwa ya ba ɗari guda ba ba musulmi da kaji ana faɗi ba ƙarami bane ko tafsirin da kowa ji ana magana na jalalani rabi an nashi rabi ne ba nashi ba malamin su ne fara yin rabin na farko jalaluddin muhalli shi ne fara rubuta rabi aka ce ya ɗauko daga sutul isra'i ya ɗauko ne daga bakara ya kawo sutul isra'i afuwan kai daga sutul isra'i daga sun ce ya kawo zuwa ƙasa to sai dai ya yi rabi kenan sai allah mai rasuwa to shi ne sai sauran malaman misira da malaman misira kai shi suka ce to aiko suna ganin imamu suri shi ya cancanta a ce ya yi da mai wannan aiki din to shi kenan lokacin kuma ya shekara ashirin da wani abu ne ya kace ko talatin bai ba kwarai ko da zo ya yi mai wannan aiki ya dawo shi kuma sai ya zo ya mai rabin shi yasa aka ce mashi tafsirul jalalaini saboda shi suna imam suyuti jalaluddin suyuti jalaluddin abdurrahman suyuti shi kuma wancan jalaluddin al-muhalli kaga kowane jalalu a sunan ko to tafsirul jalalaini wai tafsirul jalalu guda biyu jalaluddin al-muhalli da kuma jalaluddin suyuti to amma da zaka nan bayan yayi nashi dan bayan yayi wannan an gama kuma ya dawo ya rubuta nashi daban ya kai juzu'i shida ya danganta ana ma wuce ka wanda kuje ina faɗi nan ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur sannan ya dawo ya nashi kuma tafsiri ne kawai da hadisai da kuma abin da an karoyo daga sahabbai akan haka na kawai ke kawo shi to kaga duka irin wannan in ka ban shiga bangaren ilimin hadisi bangaren menene ga sunan da yawa duya ta yi to saboda haka shi yasa kaga wannan duka dai karatu ne wanda Allah yake kawo mana wanda duk yana gwada mana musan watan muhimmancin waɗannan abubuwa wannan kisa da Allah yake nana ta mana ba wai kawai don dai a ji labarin ɗaya ne kawai shi kina tashi ba a'a don a ɗauki darasin da a ciki in ka ji abin da shi kai ku sai ka ƙuri ka nisance shi to da haka idan mutum ya zama shi bukata kawai abin da ya kamata kai dai ka wanke zuciyarka kai tsakaninka da Allah ba kama kowa hasada duk abin da wani zai samu Allah ya bashi ai Allah ne ya bashi iyaka dai kai abin da aka ce ba gibda akwai abin da aka ce ba gibda gibda shine sai Allah ya ba mutum wani abu to kai burin kai ma Allah ya baka irin wannan abu wanda ya bashi wannan ya halatta kamar yanzu misali wani Allah ya bashi kuɗi masu yawa musamman kila yana kokari wajen aiki na addini da suwa taimakon bayan Allah taimakon aikin masallaci makaranta da sauransu kai kuma sai abu ya burgi kai baka shawa to sai ka roki Allah Allah ya bani kuɗi kamar wani dan nima in ina aiki da kai yayi wannan ana yin haka da kai da gaske ko mulkin ma ne Allah ya ba wani shi ma ya halatta ka roƙi Allah Allah ka bani mulki ka ba warkar bawa ne ko ma ka roƙe shi ma ya baka hira wadannan basan duk yayi duk Allah yana da abubuwan ma gani yawa yana iya baka da kuma in ma ilimi ne shi ma haka nan ba zai a'a ka roƙi Allah kai ma Allah ya baka kamar nashi ko ma hira nashi ko wani irin abu ne ne to ka roƙi Allah baka iri ne ko hira shi ya wannan ya halatta shi aka ce mu gimda wannan ba komai kuma ana cewa da iri ne ne ma irin wajen aka su wajen ɗalibai wurin karatu ya zama ana yi ya zama ana karatu ka yi burin kai dai in kuna abokin karatunka sun ka kai sai ka cin mai kawace ba don jan hasada ko wani ba aka gani a saboda da kishi shi aka cewa kishi da wasu ko to shi wannan wannan duba komi gare shi ma ka ji kana son kai ma dai ka cin mawa ne in ya wuce ka da karatu ka wuce shi wannan duk yayi amma dai ka ji kana jin hasada ni yasa shi ka to wannan bai ba shi Allah shi ka tsara lamarin shi in yayi abu ne ko an yadda ko ba yadda ba shi Allah ba ruwan shi kai kai ne duk waɗanda ya ba da janar da matsayinsu duk abin da ya ba su hakan ya ba su da kuma duk masu wannan abin ba su hana su da komai ba yanzu na kaga wannan kisa ta annabi adam za mu karanta din duk abin da shi din yayi da duk makicin da yayi da duk irin kullun da yake da shi amma ƙarshe dai Allah ya tsalaka da annabi adam daga sharrin shi ya kiyaye shi to wannan shine ne ka wannan kisa a dunkule ta annabi adam da mun karanta cikin ayoyin sai a fahimci abin da suka kunsa din shine Allah madaukakin sarki yake cewa iz qala rabbuka ka ambaci lokacin da ubangijinka ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku ya ce masu inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum min dinin daga tabo lakaki wanda za a faɗa a halicce shi shiya wanda aka ce ana ce mashi bashar wato shi ma'ana bashar din wai wanda jiki ne fata jiki ne ga hili take bayani wai shi wani gashi da ruhin shi ba ai kaga tumaki da shanu da awaki da sauran dabbobi ai kaga su duk gashi ya rubuta jikinsu to shi ko dan adam gashin jiki ne jiki ne kaga hili ne fata ta ga hili take shi yasa ake ce mashi bashar din shine ne khaliqun basharan ni za a ce mutum min dinin daga tabo aka ce dinin din nan don da yawa zaka ji a cikin alqur'ani kamar nan ne ne yace ni khaliqun basharan min dinin daga tabo wani wani kuma yace ya halice shi min turabi daga ƙasa wani wani kuma sai Allah ya ce ya halice shi min sansanin kalfa khari wani wani kuma sai kaga an ce min dinin lazibi wani kuma min hamadin masmunin duk cikin alkur'ani da suka kawo wannan din wanda ake samun waɗanda suka sun soyayya su kalubalci alkur'ani wai su nuna wai alkur'ani wai ya ci karo da juna sai suna cewa to wacce za a yi da ita cikin nan wani wuri an ce da cako wani wuri an ce da ƙasa mai wari haka wani wuri kuma an ce da ƙasa wanda yake mai liƙe hannu hakan ga wani wuri kuma an ce an gina shi ne kamar gina tukunya hakan ga wanda yanka shi ne kasa sa da karfa kare wanda yanka kwakwasa za ka je layin sanda aka ce sun ka ce wai wanda za a yi da shi ciki wani a gaskiya kagara ne sai mutum ya ce a to ai ko kuma haka ne in bai san karatu ba ko to saboda haka da aka ce wani kuma sai an ce kuma ƙasa kuma ko ga ƙasa gata to aka ce an ce da ƙasa din min turabi din daga ƙasa ai da farko ƙasa an ka ebo rubun ko sai da halitta ko kame a kwama ta ƙasa ce an ka zo an ka ebo an ka zube to ya zama mai kiran ƙasa kenan ko to daga nan kuma sai an ka ebo ruwa an ka kwama ta ya zama mai kenan ya zama tabo ko an kwama shi an ka ce kuma daga ƙasa mai wari da an kwaba ƙasa ba sab da an kwaba ta aka rice annabi adamu ba a sai an ka aje kuma sai da ta ma in ta tsama mai ta gari za ta da wari sai ta wani wari sannan an ka halice shi bayan an halice shi kuma sai Allah ya bashi nan kuma har ya bushe an ka gina tukunya ya ajiye ake ta bushe ko yawwa in ka zo kan kwasa masa to aka ce shi ma annabi adamu da aka rice shi shi ma haka nan da ya bushe da in za a kwakwasa shi ma za a je kamar yana kala kamar da kasar tukunya ne kaga shi ɗaya ne kenan ba wani tuka da walwala ciki ba walwala juna cikinsu to ƙarshe a shi ne Allah yake cewa in yi kalibin basharar da dinin ne a dinin lazibin kuma da aka sai mai liƙe hannu ai kaga shi kuma ya ga kwamar ƙasa ta yi larki ai kaga in ka tafa ta liƙe mahannu sai ko yau to kaga dinin lazibin kenan dukan su dai babu wani cin karo da juna cikinsu ba wata aya wadda yake ta kare ta wata cikinsu ɗin to shine Allah yake cewa ni khaliqun basharan min din fa idza sawaituhu idan na daidaitar da shi ma'ana shine ni cika halitta ta shi annabi Adam din wa nafakhtu fihi min ruhi ni busa raina a cikin shi shine fasara hakin ya zama mai rayuwa watan aka ce nan da Allah ce min ruhi daga raina wannan idafa ce ta tashrifi wato ajin rayuka na Allah ne gaba da ko akwai wanda annashi duk nan nan bara mutum bara wajen dun Allah ne yawa to amma sai aka ce na annabi Adam na Allah ya jingina gare shi aka ce na girmama ne kamar a ce baitun lahi ne ko ga masallaci ko sai a ce ɗakin Allah ai kaga idafatu tashrifin ne na girmamawa ne a ce masallacin Allah amma ai ba Allah ka shiga ciki ne bai na kwana uku wanda zai billah subhanahu wa ta'ala Allah ba ba jiki bane to saboda kaga na girmamawa ne shi ma da ce raina na girmama daga shi ai raina kowa da batun nashi ne to shine a fihi min ruhi daga rayuwata in ni busa mashi wannan rai din daga cikin rayukan da aggare ni mallaka ta faka ula busa jidina sai ku fadi kuna mai so yin sujada gare shi aka ce sujudu tahiyatin sujada ta gaisuwa ce bil inhina ta hanyar dukusawa ko kace dukawa shine an kai wai ma'ana kada sujada dan da makocin as-sujudu lughatan al-inhina ko can a loga ko can da aka ce as-sujudu shine dukawa kashi ake nufi da as-sujudu a loga to shine ake cewa gaisuwar da Allah ya ce su mashi an kace ta durƙusawa da ce wasu kuma sun ga ce a'a sujada da ce wanda an kasance ta hakika ta azabo shi ga kasa din aka ce ai ko can abu yana zama haramun ne dan Allah ya haramta to yi kuma Allah ce ya haramta ba ya zama haramta Allah ne ce ya haramta ce su yi din shi mai haramta din shi Allah ba shi ne ya haramta musu suwa shi annabi Adam su da shikenan saboda haka suka ce dan saboda haka ai duk ɗaya ne ko su zai an ka dauka ta goshin biyu yayi to in ma mun dauka ta goshin ce kuma da ba ta goshi bace dai dukan su dai an dai mai sutura ne kuma da wannan za ka gano cewa shikenan babu laifi don mutum ya dan duka ya ga da baban shi ko ya ga da wani babba da an gare shi ko wanda titi ko bai san shi ba saboda girma da gare shi ko wani malamin shi haka wannan ba kulfi bane domin gashi an yi haka shi yasa amma su masu kokarin hanawa sai kai suna jawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi faɗa cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha wai manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa cewa inda ina ba wani umarni ya ma wani sujada da mace zan bayar da umarni ta ma mijinta sujada wai shine sai su ce wannan sujada in durƙusa a karfi da shi amma daga ƙa'ira dai an sani dai an ka ce a sujudu da larabci an sani dai da ma dai a shari'anci mun wasu abin da aka ce kan sujuda a shari'a azago shi ga ƙasa kuma in ka ce ga fuka haru har da hancin ka ka tabbatar da taba ƙasan ma an gane sannan hannuwan ka masu ma haka tafunan ka guwalon ka su ma haka ƙa'ira ta sujuda kenan cikakkarta a wajen malam fuka haru to kaga yanzu don ka durƙusa sai a ce wai kaya sujuda to in dai tsakaninsu da Allah suka so waɗanda mutane masu cewa in ka durƙusa wani ma wani don gane shi sujada sai kamar haramun ne to in dai daga sai suka yi da haka ne ita da rukushin nan sunanta sujada to ina gana abin da ya kamata in sun ka zo wajen sallah da aka kai wurin yin sujada ba su yi wahala azabu shi kasa ba sai su durkusa su da shi ma sujada ne koko kaga sai su durkusa shi kenan ba sai yi wahala sujada mutum da shi ma shi ma sujada suna ne amma suna haka nawa ba su yadda ko ashe su ma kasu sun san ba sujada ba ce kenan ko to shi kuma zalla sujada ce ya hana to kaga irin waɗannan ne sun su kawo waɗannan shubhatu din har suna cewa ma zaka ji don zaka ji wasu malamai suna cewa tunda Allah yana faɗa cewa hafil lahuma janahu dhulli min rahma cewa mutum ya sassaukar da watan fukafukin shi na tausayi da jin kai ga iyayen shi sai suna cewa to yanzu da Allah ya ce haka nan ai wurin manzo Allah shi ma zulma ya ce wa hafil lahuma janahaka ka sassautar musu da fukafukin ka kai ma maza salama sai sun ka ce to yanzu ana nufi ke na maza ala durkusa ya gaida sauran jama'a mummene ne kaga ne to amma yan baka lura ba ko ba san karatu ba sai ka isko ka ji a'a ka ji abu ya dole baka ko haka ne to shi na inda Allah yake magana ga mahaifa ya ma uwaye ne shi abinda Allah ce wa fi dama janaha zulli min janaha zulli yace na yin kasa kasa amma wajen manzo Allah ba ce janaha zulli ba shi wa bil janaha haka an ka ce kawai ba a ce mina zulli ba kaga ba a ce ya kasa ba kenan ko shi wanda an ka ce ma ɗa ya ma iyaye sai an ka ce wa fil lahuma janaha zulli min ar-rahma fuka fuki ne kasantar da kai sai ka ce yin kaski shi kuma wani manzo sai ka ce wa fil janahaka liman ittabaka min al-mu'min kai sai samu da fuka ba a ce mina zulli ba shi kuma kaga ba kasa an ka ce a shi abinda Allah yake magana wurin ga manzo sallama shine wato ya zamo mai jinkai da tausayi ga su mu'minin shine ake nufi to saboda haka irin dai wannan da shi magana zo kusa wannan ba wai amma kuma in ba su yi ba dai don dama ba wuce yana cewa in mutum bai shari masallaci ba yawa sai ya share kasuwa ba bai durkusa gaida baba ne ba ko malami ne ba sai ta yi durkusa gaida wani sarki ya zo fada sarki kuku don ba ya zuwa dai fada sarki yawa ya gada shi da tsaye tun da muna gani wanda aka yi saboda haka kaga a shirki na samu azar kenan kaga mutum bai gaida wanda an manya gare shi ba amma in ya zo fada shugabanni ko wani sarki ko wani mai mukami na siyasa sai ka gansu ƙasa ka ga shi shi a bisa gujera sanne wanda ma yana ma daga cikin wasu abubuwa da gaskiya yana ma da kyau a ce sarakuna suna gyara a ce wai sai ka ga ko da manyan malamai ne da limamai da su a su wai an zo amma sarki shi kaɗai a bisa gujera su kuma ga su zanne ƙasa wannan bai yi ba saboda ilimin addinin musulunci ya fi komi daraja wanda duk ya san ilimin addinin musulunci ya fi kowa daraja wajen Allah madaukakin sarki shi ko wanda ilimin boko ne ya sani ba wai shi ke na wai amma ya fi rasuwa ƙasa shi a sama shi yasa daga cikin ƴaƴan Maulana Musa Ibrahim ya sanar da Allahu anhu wani ya taba zuwa nan Najeriya da ya zo sai zai ta yi wurin fada wani sarki ya gaida shi dama abin da suka yi sun ka zo a ba su zo ba tare da sani ba saboda kasancewa su tun da ba wai baki ne miyagu ba a sun fi sarki kai ne ya san sun taho din don kasu kar dauka kamar wani abu suka zo da shi da ba wasu ya zo wajen wannan fada wani sarki ne ba kan ga ya zo wajen gaida shi yana shiga sai isko an kawo kujera ɗaya wurin an aje wanda shi sarki ya zauna din yana zuwa abin da aka nufi kaga don ka zo zanna za a yi ya isko sarki zane shi kuma yana shigowa sai diba sai ka kujera guda kawai a cikin dubu daga faɗi shi ke na kawai sai tsaya ɗaya addu'a ya ce to za su koma za su wuce bai zanna ba saboda shi abin da ɗauka ba zai wulaƙantar da ilimin shin addini musulunci da ke ɗauke da shi ba saboda wani ɗan boko ba saboda haka yake zanna ka gane shi ke na kawai ya addu'a ce ko can da ma ai ba tsaya za su ko can su zo su kawo su zara ko su wuce shi ke na ya ba sakin nan zanne ka gani awa da shi da ne ta kawo shi wani abu ne to kaga irin wannan da shi ne sau da ka ƙaira shi addinin musulunci ko wane ne kai komi mukaminka na mulki ko na siyasa komi girmanka na shekaru to in dai mutum ya fi ka ilimi a wajen Allah shi ya fi ka daraja ko baka yadda cikin zuciya ka to ya fi ka dai to saboda haka a shine sai zan a aka samu waɗannan ne abubuwan da ake ta magana kansu na wanda Allah madauki yake tabbatar da cewa ayi sujada din kaga wannan durkusa a gaida su wannan ba da shi bane don an durkusa mutu ya gaida a a kai sujada shi an ka hana kama wani sujada kuma ba wai an ce shi durkusa wai dole dole sai ka durkusa mutum ba a'a in ka ji ba kai durkusa ba ka gaida shi din da tsaye wannan ya rage gare ka an gane ba a ce dole dole in za ka gaida wani sai ka durkusa a'a ya rage gare ka inda ka durkusa din ka san dai ba ku da wanda bai durkusa ba ko da wajen samun ladar da zaka samu akan ladabin da kake shi da girma in kuma ka gaida mutum da tsaye kuma shikenan wannan ya rage zai zo gari ka duk ɗaya amma dai ya kama manci ka ji su kan wannan bambanci ne na ladabi saboda haka a wannan shi da kaga sai a ta durkusa a gidan fada sarki da masu mulki in mutum bai durkusa ma iyayen shi ba ko wasu da tijiyar da sun gafi shekaru din ba to shine Allah yake cewa da haka fa qawla husa jidina sai ku mai sujada idan ne a halice shi ne busa mashi rayuwa don haka fasa jadal mala'ikatu sai mala'iku su ga sujada kullum dukkan su ajma'una baki daya saboda su ko can la ya asuna Allah ma amarku wa yaf'aluna ma yumaruna ba su saba ma Allah nan take da Allah ce ya su duk an kai su da baki da haka da annabi Adam ne sun haka da malamin su kenan ko tunda ilimi ne koyar da su wurin ajma'una dinnan fasu da malaikatu kulluhum dukkan su wai kuma sai an ce kuma ajma'una baki daya ba an ce kulluhum ai kusan ma'ana ba ce ko yawa ana kawo kan dama don ta'kidi don ƙara ƙarfafa magana din to sannan sai Allah ya ce illa iblis amma sai dai banda shi dan istakbara shi kam sai ya girman kai wa kana min al-kafirin sai ya kasance daga cikin kafirai aka ce huwa abul jinni shine uban aljanu shi shedan din an ce shine matsayin uba ga su aljanu din zaka shi yasa ka samu zaka ga a cikin su kamar da muka sha faɗa su aljanu zaka samu kala biyu suke akwai na kware cikin su akwai na banza da ba na kware din ba dukkan su wani iko na Allah kasan sun faɗa ko cewa cewa bin salihuna wa min naduna zalika kunna qara'ika kidada suka ce su ma hanya hanya kala kala suke akwai na kwarai cikinsu akwai kuma 'yan banza da ba na kwarai ɗin ba wani iko na Allah ɗazu ɗazu na wani ke turin wani karatu na shekara da bauchi da wani ke cewa alhamdulahi yanzu a cikin aljanu ma akwai mukaddamai na ɗarika tijjani a cikinsu ya ce suna ya ce kamar yadda ka san waɗanda a shiɗanu ɗin suna haɗuwa da shiɗanu aljanu su ma ya su ta harka su ta shiɗana tunda zai duk irin masu irin haka ka tabbokanci shi ta sun aka san haduwa da suka da su go yawanci to shi danun waɗanda iska suna haduwa da iska irin su su macan wannan ƙarshe duk tare Allah zai haɗa su ya sa su wuta baki ɗaya ya ce sannan su kuma waɗanda an naƙware su ma suna haduwa da waɗanda an mutanen kirki suna da bura suna jini ba wai ana nufin misali shiga cikin kanun mata da suka ba a'a wannan shi ɗana ce wannan shi wannan an gane ma'ana ana nufin waɗanda an manya cikin addini suna haduwa da suwa ya ce saboda haka muna haɗuwa da suwa ya ce ga yanzu akwai kusan za su kai biliyan uku waɗanda inda rikin janawar sun kashi rikin janawar cikin aljanu ɗin shekarar wacce ne kifa ya ce wanda an mukaddame ciki sun kai miliyan 200 su kuma a kula wancan biliyan ba miliyan ba mai a biliyan shi miliyan so nawa miliyan so dubu nika ji ko ko ba haka bane haka ne ko miliyan so dubu shi a biliyan ko to biliyan uku su ne waɗanda suke ke cewa suna cikin tsirika ɗin to kaga irin wannan ne misali kamar yadda sha faɗa da makwacin cikin su akwai na ƙware da ma wanda amma su gaskiya za ka isko dole ga abin da aka yi suna shiga cikin mutane na ƙwaren ba ruwansu da wani shiri ta ba iyakar su harka addini kuna a gaban su yawwa harka addinin su karatun alƙur'ani da sauran ilimin su duka yadda kun ka san murmuna daidai ka zo a wasu wancan suna karatun allo wancan karatun littafai ana tafsiri ana mina ne su ma duk haka na suke na ƙware ɗin ba ruwansu da shiga cikin mutane amma duk wanda kaga yana shiga cikin wani ko wata yana cewa ai taimaka wani da kyale su wannan makarita ne wannan shi ne ba na gaskin bane wannan ko ya ce shi musulmi din ne ai cikin musulmi da ma akwai na kwarai akwai kuma shidanu ko ku haggare mu ko tunda wannan ai musulmi ne ba kafiri ba amma sai ka ko tatacin mara kunya ne zai iya yin abubuwa wanda ba daidai wanda sun mutunci to su ma cikin su haka nan suke akwai na kirki akwai wanda wanda banza din to aka ce shi da shine uban nasu ne sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce qala iblisu sai qala ya iblis ma منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإن إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa yake cewa ƙala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya iblisu ya kai shi dan shine iblis ma'ana iblis shine wanda ba shi ba rahama Allah an gane shine ma'ana iblis din yace ma mana aka me hana ka an tasjuda kayi sujada lima khalaqatu ga abinda ne halitta bi yadayya da kudurata da iko na ba za ka ce da hannun Allah ba yawa saboda Allah baya da gaba irin ta halitta sai dai mai fassara sayyidina Abdullah bin Abbas ko da yake cewa sama'a bane na habi aidin aibi quwwatin yawa da kudurar mu da kaifin muka halice ta to shi ma bi yadayya wanda na halitta da kudurata da iko na aka ce don girmamawa ne Allah ya ci bi yadayya din ya jingina cewa shi ya halicce shi amma ai kowa da ma halicce Allah ce kuku yawwa amma da shi annabi Adam don girma ne Allah ce wanda na halitta da iko na da kudrata astakbarta shin wai kai yanzu kai girman kai ne ga yanzu am kunta min al'adin ko ko can da ko can ka cikin ɗan girman kai ne da maka iko can shin ko da ko can ɗan girman kai ne kai ko ko a'a yanzu ne girman kai ya faru gare ka amma shi Allah ya sani amma dai yana mai wannan ne tabbaci don dai a laifin shi misali to shine am kunta min al'adin ala sai shi da ya ce a'a shi abin da ya same mai sujada ya ce ana khairun minhu ni na fi shi annabi adam sunna saboda me yace saboda khalaqata ni min nari ni ka halice ni da wuta wa khalaqatahu min tin shi kuma ka halice shi da tabo wato shine da ƙasa wanda aka kwaba ya ce saboda ka shi ba zai mai sujada ba wai shi ya halice shi da wuta shi kuma da tabo wai shi yana kallon wuta ta fi ƙasa din amma shi wurin Allah wanda cikin tafsirin na fi da tafsir shi kuma ya kawo ce a'a ai yace ƙasa ta fi muhimmanci ya ce ita wuta gaba ɗaya ake ta ɓanna ɗaya ta ɗaya ya ce amma ita ƙasa ya ce na farko duk abinda ka ba ƙasa a jiya lullun kama ta kai da yanzu an kai ruwa da kati kayi shikka lullun kama za ta yi abinda ka sanya mata ɗin kaga tana da muhimmanci na ɗaiki nan ya ce ita ƙasa ɗin nan a cikinta ne aka yi duk wani babban bawan Allah annabawa da mursalai da manzon an kai gaba ɗin cikin suki ya ce an yi ko guda cikin wuta ba ko guda cikin wuta ita ma wuta yankan ba ta aje tsama kamar duka tunani ya faru saboda haka ya ce cikintu a nan duniya aka yi duk manyan bayan Allah manyan waliyai manyan annabawa manzanni dukkan su baki daya da duk mummunan duniya duk cikin ƙasa suke bisa bayan ƙasa ya ce ba su cikin wuta a cikin wuta ne adda masallatai ɗakunan Allah ya ce a cikin wuta ba su sannan kuma a yadda ta kawo abubuwa da yawa waɗanda ita ƙasa ɗin nan ta ƙunsa bacci bayan irin Allah ya faɗi cewa ita ƙasa ɗin nan ya mata albarka ko ba da kafiya wa ƙaggar fiya wata ha duk Allah ya faɗa ya mata albarka ya ce amma Allah bai ce a wuta albarka ba saboda haka bai ce a mata albarka ba amma ita ƙasa Allah ya faɗa cewa ya mata albarka ne to ya ce in ka diba ita wuta banna kawai ta kai ya ce in ka ji Allah ya ambaci wuta cikin alƙur'ani ko dai ya ambace ta don ɗaya ba mutane tsoro don a yi imani da shi ya abota in ba haka na ba akwai wuta ta azaba na ɗaya kenan ya ce shi ka sa ambaci wuta a cikin alkur'ani sannan ya ce in ka diba ita wuta ɗin nan ya ce a ba ci da natsuwa haka shi ya sa kaga shi ɗin shi ma bai da natsuwa kuma shi ya sa kaga aljanuwa su da natsuwa ne saboda wai ba da wuta an kai su ɗin fanfanne ya faba ba su natsuwa ba su zama kuro haka suke saboda da wuta an kai su ya ce ita wuta an kaddi ba gaba ɗaya in ka ɗebe a dahuwar abinci ya ce ba wani umar da aka gari ita duk barna ɗaya kawai ta kai ya ce ko dahuwar abinci shi ma sai an ta dubaru gari in ba haka nan ba barnar za ta yi maka don yin ka zuba mata abincin nan ka koma gini ka kwanta ka can kwanan ka kana gada wani zuba ruwa yawwa kaga kaga ya shi tura kanin da saboda haka gaba ɗaɓɓa na ɗaya take ita wutar da ce ba ta da wata fa'ira in banta da wannan ɗaya ce da aka koshi sai an ta dubaru kuma tun da yanzu kaga misali in ka ce yanzu da are zan ka zo mata abincin akwai matsala sai an samu tukunya ko sai an samu wani abu ya shiga tsakaninta da abin da ka zuba cikin dahuwar sannan sannan a dahuwar kuma ko shi ɗin in ka bari wuri ya kore da yawa ka ce ka kwanta kai zannan ka shi ma kana iskowa wani zai faruwa kila ma gobara na iya faruwa sanadi haka nan don in ta kama sai ta wuce ke wannan abin da cikin tuwar ta shi ma ya kama da wutan wanda a cikin tukunya ko ɗan kana so ka gane auna ka gani yanzu misali ka ce ka zo tsaba ko masara ko wani abu ko sai ka zuba cikin tukunya ka ta sa wuta kar ka zuba ruwa ka ta sa wuta a gani shi ma korewa zaye yawa saboda ne saboda banna kawai ya ci a gaban ta wuta shi yasa ka ga yanzu da ruwa sun haɗu tare da ita a da ruwa sun haɗu tare da ita sai ka ga sun ma sun zama kamar taɗi tun da kana ganin da ruwa sun sami minti talatin tare da ita ai ka ga su ma duk irin aikin da ta yi suna yi ne su ma to ka gani to shi sa ce duka da ita matar aiki sai bana to ta yashi dan zai cewa wai shi abin da an kace shi shi ya yi wanda aka annabi arabu cikin ya ce ko alama ba haka bane ba ya ce amma kaga ita kasa akwai natsuwa da ladabi gare ta ba kamar wuta ba ita ba ta da natsuwa ita Allah ya to shine to shi ne ke cewa wai an halicci shi da wuta saboda aka shi ba zai yarda ba sai Allah ce to shikenan yanzu fa kharju minha ka fita daga ita wannan aljanna ko kuma ka fita daga cikin ita wannan sama din saboda wasu malamai suna cewa a wannan abin da an kai da shi shedan din an ka ce an yi da shi ne bayan an halicci annabi adamu an sa shi aljanna to nan ne an kai wanga abin na ayyusu da haƙi din to shine sai Allah ya ce ya fita da aljanna din wasu kuma sun ka ce a'a bayan an halarci shi annabi adamu din ne kamin a sashi aljanna ne sai an kai wannan abu don haka gaba cikin aljanna ne an ka ce a yesu din ba a'a wajen aljanna ne to in an ce haka din nan da yace fa kharju minha to in an ce cikin aljanna ne an kai to ka hita daga cikin ita aljanna ake nufi in kuma an ce a'a ba cikin aljanna ne an kai ba cikin saman dai ne to fa kharju minha ka fita daga cikin sama kenan an koro shi daga sama an ce yau kasa kenan ta kowane bangare dai Allah ne ya kore shi to shine fa kharju minha fa innaka rajimun lalle kai korarre ne daga rahamar Allah kuma ka sani wa inna alayka la'anati la'anata nisan ta sa ga rahamar Allah ta tabbata gare ka kuma ila yawmin din har zuwa ta shaki amma baki daya kullu cikin la'anta take da tsinuwa aka ce nan da Allah ya ce la'anati da kuma rajim duk ma'ana su guda ɗaya korewa to me yasa an kai akwai akwai mai da ciki aka ce ba mai tawa wancan fa innaka rajimun din nan ne kai abun korewa ne daga cikin aljanna ake nufi la'anati shi kuma la'anta ta shi kuma nisan ta kuma ma'ana abin korewa daga harar Allah ke nufi yawa saboda haka suna da bambanci ila mai jini har zuwa tashar kiyama kuma ya yarda shi kenan kaga kamata sai ya lalabi ko to sai ya ce qala rabbi qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka min al-munzirin إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبعه بعد حين صدق الله العظيم
ah to shine sai Allah madaukin sarki ya cigaba da fada kaga yanzu bayan an yi haka yayi abin da yi Allah ya ce ya tafi ba shi ba rahmar Allah gaba da an kore shi daga rahmar Allah kaga kamata sai a ce yayi saranda yayi ladabi ya dawo ya tuwa amma sai ya ce qala sai ya ce fa bi izzatika ya ubangiji na rantsi da girman ka la uguyannahum ajma'in ni ko duk sai na bacar da zuri'a ce baki daya wai ka gama magana da zuri'a a shi yanzu hajja da ya haddar rantsuwa ya shi ya rantsi da girman Allah duk zuri'a ta annabi Adam duk sai ya bacar da su baki daya duk sun shiga wuta na'am okay na'am mun tsallake ku qala ce fa in rabi fa'an zirni ina jin neman matsalakin shi nace ok na eh haka ne fa'ala sai ce rabi ya ubangiji fa'an zirni ka dan jinkirta mai da tu ila yau mai bu a suna har zuwa ranar za a tashi a kiyama wai sai ya ce to yanzu ka ga nan maraki tuba ko a'a ba shi ya kaso yanzu to abin da ya kaso a ba shi tsawon rai mai yawa ta yadda zai samu damar zai yi banna mai yawa shi kuma kai da kaso ka samu tsawon rai mai yawa kai ibada mai yawa shi ko banna ya kaso ya samu yi sai ci fa'an zirni ka jinkirta mai ya ubangiji ila yau mai bu a suna har zuwa ranar za a tayar da mutane baki daya ƙara sai Allah ce mashi a'a fa'in na kamar da munzarina kai dai kana daga cikin za a ɗan samar alama amma ila yau mai lokacin ma'alumi zuwa lokacin nan sananne shi ne wani za a busa kawo kowa ya mutu kai ma sai ka ɗan da mutu ka jiya ne shi wayo ne sai ɗan ya waske don kai dan ji wani aka ji ga mutuwa ɗan gane yawa don kai sha wahala ta mutuwa ɗin to shi yasa ce haka nan to shi ko Allah za ya ba wayo Allah ce mai a'a sai dai zuwa sanda za a busa kawo kai ma za ka mutu ɗin kai ma sannan ƙara sai ce fa bi izza ta kai ci tunana tsi da girman ka ya ubangiji la'ugoyen nan duk sai na ɓatar da su wasu zuriyata na adam ajma'i na baki ɗayansu amma da shi ma san ba kowa ba ya san da duk abin da Allah bai yarda ba a yi ne din sai ce illa ibadaka minhum mukhlasina sai dai banda bayan kwadin da ka tsarkake yawa ya san shi ma ɗan Allah tsare wani to bai isa da shi din ba to Allah ya ba mu kariya da sharrin shi din to shine yake cewa illa ibadaka minhum mukhlasina sai dai bayan ka daga cikin da ka tsarkake da kanka ya ubangiji to waɗannan kan ban yawa da su ba qala sai Allah ya ce to falhaƙu ana cewa falhaƙu walhaƙa aqul ana cewa falhaƙa walhaƙa aqul duk amma wannan kafin wasali sama duk ana kan kada kadai ah yace falhaƙu doka gaskiya daga gare shi insha Allah ma'ana abin nake faɗa gaskiya ne shine falhaƙu gaskiya daga gare ni take walhaƙa aqul ina faɗin gaskiya ka sani la amla anna jahannama Allah ce wallahi sai na cika wutar jahannama minka daga kai shi dan da kai da zuri aka baki daya wamin man tabi aka da duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su mutane din sai na cika wata tana da ku baki dai kaga can shi shedan da kai da yaran tsuwa shi ma na Allah ya rantsi cewa sai ya cika wutar su kan mutum ya dauka an ce ai shi dan da wuta an kai shi zuri'a ta su ma duk duk da wuta an kai su aljanna su ma to gar ka dauka cewa ai a za ai kuma a kona wuta da wuta ai ana haka ne dama jinsi guda kana iya samun abu jinsi guda ne amma guda in yi guda karfi sai ya lalata guda kamar da ka sai yanzu tun da nan muna da masu harkar walda ba na ƙarfi yawa kaga yanzu da an kawo ƙarfi sai kana jika da ƙarfi mai ƙarfi ne ƙware amma sai a yanke shi kuma da ƙarfi ne za a yanke shi ɗan uwa ne a shi kaga kenan cikin ma jinsin kala guda akwai wanda ya to haka ga jinsin wuta ita kanta wata ma ko gaba da gabanta ko yawa saboda haka saboda haka a can din ba ita kanta wutar ai wanda aka yi shi dan an kai an alci dan da ita din to tana da bambanci da wacce da aka tana azaba gare su din to Allah ya kiyaye mu to shine sai Allah ya ce la'amna aljannama kuma aka ce ta wuta jahannama din karshe bayan wani sai da za a zuba mata mutane ba sai Allah ya tambaye ta halim talati ke ce ka sai ta ce halimi mazid duk sanda Allah ta sai ta ce dai akwai kariya ubangiji subhanallah to karshe dai sai Allah zai cika ta aka ce da Allah wallahi alam ko duwan tsananin za a zuwa mata wani za ta shika da suwa ko dai wani abin da Allah ya so din da ya saka ta shi to shine ajma Allah ce ajma da baki ɗayan su kul sai Allah ce to ka faɗa musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafirai da kaka ma waɗannan wa'azi da waɗannan ayoyi ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajrin ni ban roƙe ku wani biya ba daga cikin wanga wa'azin da nake muku ban ce sai kun biya ni ba saboda haka amma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifina kuma ni ba ni daga cikin masu kirkirkirin wannan alquran ba ni ka kago shi ba Allah ne ka saka man shi shine mutakallifina din wai in kallafa maka yana in ci da sa maka yana sai na kago shi da karfi da yaji ba ni kai ba haka da kai ba shine ma as'alukum alayhi min ajr wato kaga shi na shi ma haka kar mutum ya zama shi ba mai wa'azi amma an gaishe shi ga wa'azi sai ana ba shi kuɗi sanan sanan za ya ko to an ka haka na samu matsala to shine manzo Allah yake fada shi Allah yake ga masu ma asalukum alayhi min ajr ba ne roƙon ku wata lada in ana wa ma ana ni ban zama ba min almutakallifin daga cikin masu kirkirkirin shi alqur'ani a Allah yake saukar da shi ya in huwa shi wannan bai zama washi alqur'anin nan illa zikrun face wa azine shi lil alamin ga dukkan halittar duniya baki daya sai an ka ce amma sai dai a ce ga mutane da aljannu tunda dai su mala'iku da makocin ba su a Allah kuma su kocin suna jin wa'azi da masu wa'azatu ne su ba to ya ce wala ta'lamun na ba'ahu kuma sannan za ku san labarin wanga alquran da yake ba ku cewa gaskiya ne ba da hinin bayan wani lokaci wai ma'ana har da mutum ya mutu zai gani a ƙasa in ba yanzu bai zanta shi a kiyama ba bai jado abin da aka bashi labari na lahira ba to donar da ya mutu zai sani shine za ku san labari ne ba da hinin bayan wani lokaci aka ce kuma ba da hinin wai ran tashi a kiyama duka dai kaga dai a lahira dai za a sani tunda kaga duk mai musu tashi alkiyama ya ce shi bai tashi alkiyama ba to karshe dai kaga da ya mutu shi ya tashi alkiyama gare ko yawa koma bai daba shi yanzu an yi gare shi din ta tashi gare shi din to Allah ya sauki Allah ya samu cika da imani alfar manzon Allah kuma wannan shi da karshen wannan sura ta sura sa'id sai mun dawo insha Allah sai mu tashi a sura ta gaba kuma insha Allah ranar Lahadi in Allah ya kai mana rayuwa za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri da ake gudanarwa ranar Lahadi mai zuwa insha Allah muna fatan Allah ya kai mu lokacin lafiya kuma an ce akwai waɗansu samari kungiya ta samari suka aiko da alkur'ani sadaka suna neman addu'a wani sun ce ba sai an faɗi sunan kungiyar tasu ba to ko ba a faɗi ba da shi Allah ya sani to Allah ya karbi wannan hidima da suka yi kuma Allah ya saka musu alkhairi ya biya musu da bukatun da suke neman addu'a gare su na alkhairi da sauran dukkanin wanda suke kawo sadakoki neman addu'o'i akan bukatun su nasu daban-daban duka Allah ya sani Allah ya biya musu baki daya alfarkacin manzo sallama za a samu lokaci ok to shikin to sai abin sai gobe sai bukata an ce akwai tambayoyi amma tun da wuri ya kure saboda ganin sura gashi mun zo karshen karshen ta to garan mu shi yasa maka daure aka yadda sai gobe Allah kai mu sai aka ranta tambayoyin da akwai din to muna fatan Allah kai mu Allah kuma ya karba mana ibadun baki da ya bamu dukkan alkhairan da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake watawa a cikin wannan wata Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki wanda yake madawwami alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين